الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعاله أجمعين أما بعد فإن الأوامل في النحو مئة عامل وهي تنقسم إلى قسمين لفظية ومعنوية فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين سماعية وقياسية فالسماعية منها أحد وتسعون عاملا والقياسية منها سبعة عوامل والمعنوية منها منها عددان فالجملة مئة عامل فالسماعية منها تتنوع على ثلاثة عشر نوعا على ثلاثة عشر نوعا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو جمعة إن شاء الله تعالى wanda ya daidai da sha hudu ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyu ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara na da dubu biyu da ashirin za mu fara karatu na sabon littafi kamar yadda aka yi ta sanarwa kuma alhamdulillah da yawan ku a sun mallaki littafin wannan littafi littafi ne wanda ya shafi na hau kamar yadda ne kuka gani kuma muka sha bayani a dalilin sa shi wanda asali duk wani littafi da za ka karanta a nahau to wannan ya kamata a ce an fara da shi to amma galibi littafin kamar ya bata ne yana cikin littattafan da aka rasa wanda a da akwai shi to amma yanzu yana cikin littattafan da za ka iya nema ma ba za ka abin nan to shi yasa mun sha wahala kwarai wajen mu ga cewa mun samu nuska wadda take mai kyau wadda za mu yi amfani da ita a wasu ƙasashe waɗanda suka ci gaba za ka ga shi ne umda shi ne asas ga wanda ke son ya san nahau to da shi yake farawa musamman wuraren pakistan indiya da sauransu to za ka ga shi suke amfani da shi sai har ma nan wajajen maroko da abin da ya shafi algeria za ka ga shi suke farawa sai mutum ya yi shi sannan sai ya yi al'ajirumiya wannan haka tsarin su yake to amma munan da yake karatun ma kada an ya muta to shi yasa abin da za a farawa da shi ma ba a sani ba to shi an matsalar da ake gaba ɗaya yanzu karatu yana neman ya mutu najeriya da nijar da sauran ƙasashen afirka kuma abubuwa ƙara ci baya kawai suke wanda bai sani ba sai yana cewa ilimi ya yi wa ilimi mutuwa yake yi yanzu karar misali a za ka ga makarantun zauri suna nan suna mutuwa duk malamin da ya shekara arba'in ko hamsin yana karantarwa ya zaune yana karantarwa da ya bar duniya sai kaga an kasa samun wanda zai mai gurbinsa karar misali bari in baku misali da gida shine a shek abubakar mahamudu gobe to rasuwarsa yau shekara ashirin da takwas amma har yanzu ba iya samun wanda zai mai gurbinsa ba har yanzu an rasa ba wanda ya iya hawan kujerarsa an yi ta ɗauko su ana gwadawa amma kuma abin da sai a hankali saboda abin da bambanci shi ya tsaya ya yi karatu tare da karatun zamaninsa bai wuce da filoma ba da filoma kawai ya yi ta larabci a sudan amma ga wasu ana kiransu da katira eh dakta dakta amma kuma sun kasa yin abin a zo a gani wannan shi ke nuna maka karatu yi ne ake ba kwali a karatu ba to tsakani da Allah ilimi yana neman ya mutu kuma duk mai sun ya fahimci addini to dole sai ya baiwa na hau muhimmanci ina fatar an gane za ka ɗauki na hau a matsayin ibada in ba ka da nahau to ba yadda za a yi ka gane addini shi ne mabuɗi saboda haka a daina wasa da shi ni ba na son in ga mutum na gudun nahau nahau dan kuma sauƙi gare shi ba wata wahala gare shi ba babban dalili shi ne duk abin da an ka karantar da kai a nahau to ba zai taɓa canzawa ba sai dai a samu ƙari abin nan da ka sani yana nan inda ka fahimce shi to saboda haka mu dage shi yasa za ku ga ni kusa a rayuwa ta mafi yawanci na hau na kan fi ba shi muhimmanci fiye da komai a rayuwata shi yasa da wahala in yi wata ban sai littafin da hau ba kowane iri ni haka ban taba yadda in yi wata ban sai na hawa ba da zaran na ji an ce ai ga wani littafi ya kowane iri na tsaye ne kai aji in na karancewa ne kai tsaye kwana ɗaya kwana biyu in karanta aji to saboda haka ba a wasa a dagi na fatar an gane shi yasa Khalid al-Azhari da ya rubuta littafi yasa mai suna da tamrinu tullabi fi i'rabi alfiyat ibn malik alfiya ta dan malik ya dauke ta gaba ɗaya baitocin ne ya i'rabi to a muqaddima yake cewa duk wanda dalibi to wajibi ne gare shi ya baiwa nahau da larabci da i'rabi muhimmanci dan ba yadda za a yi ka sa alqur'ani ko ka san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka fahimci aqida dole sai ka san shi to amma yau abin ban takeici mutanenmu masu da wasu ahli sunna ne za ga sun fi kowa gudun na hau sai yan kaɗan illa man rahimar rabbi tun daga manyan har ƙasa za ga na hau ba sha'aninsu ba ne kawai an bar mu wasu an bar mu wasu gefe su kaɗai ke hidiman na hau yau kana neman malamin da ya karantar da littattafan nahawu akalla koda guda goma a Najeriya tana da aiki wanda ke kan sunna ya ɗauko littattafan nan bi tartib tun daga wannan littafi har ya kai alfiya har ya kai alfarida har ya kai alkafiyatu shafiya ta ibnu malik har ya kai ga albaharul muhit da abdullahi gwanu babu kawai da zaran ka karatu dan nahon ka a kulliya ko a jami'a shikenan haza la yakafi bai wadatarwa shi yasa zaka zo kana tafsiri kana kwaba eh ka zo kana karantar da hadisai kana kwaba saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara shi yasa kun ga mun sa littattafai kusan guda uku na nahau ga al'ajurumiya da nazaminta ga dan wardi sannan ga al'awami abin da ya rage mana mulhatul irab tana nan zuwa ad-durratul yatima ta al-hadarami tana nan zuwa ita ma wannan sune littattafan da komi lalacinka a ilimi to kai kokari ka san su a nahawu eh cikin ka lalace to kai kokari ka san wayannan to amma kadaurin da da suna suna jiran shizurul zahab al-azhariya duk suna nan wannan duk mukhtasarat ne saboda haka mu yi kokari mu gyara eh mai kokari mu gyara akwai wani ba sai na faɗi sunansa ba ni tambaye shi me kake karatu wajen malamin ka yace min sahihul bukhari hadari nace sahihul bukhari yace ina rike da wani littafi sai nace karanta min kalmomin nan guda uku wallahi ya kasa wa bukhari yake sai to bukharin ka bai da amfani bai iyawa nace to ya ya ake jan bukharin kai ke ja ko malamin naka me ka taka haka kai wurin sayar bukhari ko an ce ma shi bukharin da ya rubuta bukharin jahili ne ba wa balarabe ba ne karatu ya yi ya fahimci larabci sannan ya je karanci hadisi ya zo ya rubuta a hadisan nan da kake gani a ciki sai kuma ka zo malamin ka ya ce ma ka ɗauko bukhari ai ba haka ka taɓa ganin wanda ya fara boko da jami'a ba nozuri ba furabari ba sakandiri kawai shi ya wada wai jami'a wai shi son ya kai sauri ya kare saboda haka mu ji tsoron Allah mu dawo foundation na ilimi mu gyara shi an gani duk wata ɗawainiya mu yi ƙoƙari mu taƙaita abubuwa karatun na addini ne ka ɗauke shi matsayin addini kuma mu fatan mu san muka kowa ya ƙoƙari ya zama malami eh shi yasa ko haga duk wasu ulum masu wahala waɗanda mutane ke gudu mu su muke karatu eh duk abin da ake cewa wahala gare to mu shine zamu saboda in ka yi shi kawo wahala din shikenan ba wahala ta wuce ba to kuma da zaran ka riga kai karatu ba wanda zai zo ya yi ma wata kwana duk girman malami yana magana tsirara za ka gan shi in bai faɗi daidai ba in bai faɗi daidai ba to da yawa wasu malamai inda za mu zo da kasusuwan su mu kunna in za mu yi bayanin gyare-gyaren su za ku yi mamaki kila wani malamin ma ko saurare ne ba za ka kare yi ba saboda mi ba a ba larabci himmanci ba kawai dai eh a san akida na'am wannan wajibi ne a san qur'ani a haddace qur'ani a karanta hadisi shikenan khalas to su ko da bi aka rubuta su saboda haka mu yi kokari mu gyara idan kana larabci a ji kana larabci na kwarai mai ƙarfi ba rubabbin larabci ba in kana jan larabci kuma a ji kana jan kana bugun harufa kamar Allah ya aiko ka gare su eh ba ka ja wasali wasali ya ja ka ka ja harafi harafi ya ja ka to wannan ya kaga dan kabu kabu ne a ilimi haka wasu suke da Allah mu kokari mu gyara to shi yasa muka zabi al-awamilu al-mi'a kuma za ku ga guda biyu ne za mu ga guda biyu ne akwai na muhyiddini Muhammad ibn Ali al-Barkawi wanda ya rasu shekara da ɗari tara da tamanin da ɗaya aga shi ɗan ƙarni na goma ne tawa ba shi za mu karanta ba duk da shi an ka fara kawo a farkon littafi wanda za mu karanta shine al-awaminu al-mi'a al-jurjaniya na Abdul Qahir ibn Abdurrahman al-Jurjani wanda shi za mu yi amfani da shi saboda ya fi shahara sannan kuma zai ɗan fi kamar sauƙi amma in mun karance shi tunda ba yawa gare ba to za mu sake dawowa kuma mu sa na albarka an gani saboda haka yanzu al'awamil ɗin da za mu yi aljurjaniya za mu yi in mun gama za mu dawo ko mu yi albarkawiya na hau duk wanda annan to dole ya kokari ya iya na hau in ma kana jin tsoro ne to daga yau ka daina jin tsoron na hau ba tsoron na hau an gane yawwa kuma haddacewa za a yi da kun littafin bai da yawa za ka yi kokari ka haddace shi in ka haddace shi Allah ta'ala zai taimake ka kuma wanda ya yi shi kusan larabci kamar suna ma an ka hore ma abin majidul islam abubakar abdulkahir aljurjani ƙwararre ne a ilimin larabci musamman ya fi fice ta ta fuskar balaga a balaga ya rubuta littattafai da dama mafi shahararsu shine asrarul balaga littafi ne muhimmi to ana hawan ma gashi ya rubuta bayan ya rubuta al'awamil ya rubuta aljumal ya rubuta at-talhis dole littattafansa ne ana hau suna na hannun malamai ana karatu to shi ya rasu kusan hijira na da 471 wanda tsakaninsa da albarkawi wajen shekara 400 sau da haka wannan littafin yau ya fi shekara dubu da ke hannunka eh to da mun karanta a ta'alimi eh fa alaikum bil atiq eh a dauko tsohon ilimi wanda yafi kusanci ga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a fara shi to kuma duk wani tushe na nahawu yana cikin littafin nan duka usul ne na nahawu gaba ɗaya aka tara saboda haka a bashi muhimmanci kuma in ka ba shi muhimmanci za ka ga alkhairi mai yawa insha Allah ta'ala muna roƙo Allah mu ɗaukin sarki ya yi muna muwafaƙa ya kuma datar da mu da abin da yake daidai ya kuma ƙara muna fahimtar abin da zai kawo to mala yace bismillahir rahmanir rahim wannan basmala ce mun sha bayani akan ta wanda a farkon darasinmu na alfiyatu tauhid mun yi bayani akan abin da ya shafi basmala da fara ta kuma hadisan da suka zo da maganganu na malamai a kai amma tun da nahawu muke yi to za mu ambaci aujihul i'rab nata san guda tara ne da malamai suke kawowa guda bakwai su suka halatta a faɗa biyun kuma malamai suka ce an hana shine zaka ce bismillahir rahmani arrahim kamar yadda yake rubuce kuma haka aka sani kuma haka yake a mushafi ko a qur'ani da jarra din arrahmani da kuma arrahim to wannan fuska ce ta farko ta li'irabin basmala da shi arrahmani da arrahim duka abin nan majarura ne ne an gani yasa saboda dukkaninsu badal ne ko na'at na lafzul jalala Allah za su yi zama badal kuma za su yi zama na'at duk da su zama badal dai shi ya fi bai kamata su zama na'at ba amma wasu malamai dai sun ambaci wannan sannan za ka yi cewa bismillahir rahmanir rahima bismillahir rahmanir rahima bin nasbi gaba ɗayansu النصب على الأول والثاني an gane akan kaddara fi'ili anan bismillahi a'ani ar-rahman ar-rahim ina fara da mai neman taimakon sunan ubangiji shine Allah waye Allah ina nufin ar-rahman ar-rahim to ana kaddara wannan fi'ili fuska biyu kenan sannan kana iya cewa bismillahir rahmanir rahim bil raf'i arrafu ala al-awwal wa thani ma an gane shi kuma wannan shi kuma bi takadiri ainihin damirul fasli za a kaddara damiru faslin ma'anarsa bismillahi huwa ar-rahmanir rahim huwa ar-rahmanir rahim waye Allah shi ne wannan mai cikakkiyar rahama kuma mai shi nake nufi fiska uku kenan sannan za ka iya cewa bismillahirrahmanirrahimu annasbu alal awwal warrafu alal sa'i bismillahi arrahmanir rahim هذا جائز an gane ko to wanda kenan sannan wabil fuska nawa kenan to ta biyar zaka yi cewa bismillahir rahmanir rahim arrafu ala al-awwal wan nasbu wan nasbu ala al-thani zaka iya fadan zaka iya fada haka in kai haka baka yi laifi ba an gane wannan ko nawa kenan to za ka yi cewa kuma bismillahir rahmanir rahimi mi arrafu alal awwal wal jarru ala thani an gane wal jarru ala tsani fuska nawa kenan shida to wannan kenan a sannan za ka iya cewa kuma bismillahir rahmanir rahimu aljarru al'awwal warrafu alasani nawa kenan mun samu bakwai mun samu bakwai wannan na ƙarshe ne muka ɗauko bismillahir rahmanu mun bismillahir rahmanir rahima mun yi shi ko arrafu al-nasbu arrafu al-awwal wan nasbu ala sani kuma mun yi bismillahir rahmanir rahim mun yi wannan arrafu al-awwal wal jarru shi ma shi ma an yi shi ko yawwa to sannan aljarru alal awwal wal raf'u alal sani sannan bismillahir rahmanir rahima an gani aljarru alal awwal wal nasbu alal sani nawa kenan eh mun sabu bakwai to yadda su suka halatta a arabiya amma ita fuska ta farko ita wajibi ce a karanta ta in qur'ani za a karanta in tilawa za ka yi ta alqur'ani to wajibi ne kace bismillahir rahmanir rahim wannan wajibi ne amma in ba qur'ani za ka karanta ba to duk wayancan auzu guda shida za ka iya faɗa kowane duk wanda ka ga dama wanda duk wanda ka ga dama to wannan kenan wanda malamai suka ce bai halatta ba a nan shi ne ka yi abin nan wanne ne ba mu kawo ba bismillahir rahmani arrahimu bismillahir rahmani arrahima wannan su ne fuskoki guda biyu ko? mun yi bismillahir rahmanir rahimi mun yi bismillahir rahmanir rahima mun yi bismillahir rahmanu arrahim mun yi bismillahir rahmana arrahim ko mun yi bismillahir rahmana arrahim an gane to wajen lisai kuka yi kuskure don aljarru alal awwal in kai jarra ga na farko to ba za ka yi nasaba a kan asali ba kuma ba za ka yi rafa a kan asali ba duk sanda ka ce bismillahir rahmani to in ta na arrafu awin nasu ala sani sai dai ka yi jarra an fahimce ni yawwa in ka yi jarra ga arrahman to shi arrahim ba za ka yi rafa kuma ba za ka yi ba za ka yi nasaba ba wa'yan fuskoki su aka hana amma za ka iya yin jarra a kan za ka iya akasawa za ka iya yin rufa a kan arrahman sannan ka yi jarra a kan arrahim sannan za ka iya yin nasba a kan arrahman kuma ka yi jarra a kan arrahim an gane? yauwa sannan za ka iya yin za ka iya yin nasba a kan arrahman ko? kai su dai dai guda bakwai ne ba tara ba ne an gani guda bakwai ne biyar ɗin su suka halatta jarrar su gaba ɗaya nasba su gaba ɗaya bamma ɗin su gaba ɗaya sai an nasbu alal awwal eh yawwa wal jarru alal sani ko an rafu alal awwal to wannan su suka halatta su kuma waɗancan biyun sun halatta sun haramta kai eh ko a qur'ani ko ma a wajen qur'ani to wannan su ya kamata a kiyaye da su wannan saboda za a yi nahawu mai yawa wata rada wani zaka ji ce bismillahir rahmanir rahima to wannan in dai ba qur'ani zai karanta ba to ba za a zarge shi ba to wabihi nasta'in malai ce da shi za mu nemi taimako ko muke neman taimako shi Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah dukkanin godiya ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai wassalatu salatin Allah ya tabbata wassalamu da aminci ala muhammadin aka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa alihi ajma'in da mabiyansa ga ba daya tunda bai ambaci sahabbai ba to nan duka yana nufin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba'du bayan wannan wadda da karanta kalimatul fasli faslul khitab wadda aka baiwa annabi dauda an ce shi ya fara amfani da amma ba'du in ya zo yana huduba ko kuma yana wani bayani fa innal awamila tabbas haqiqa al awamil al awamil jam'u amalin ko amil jam'u amil an gane al awamil ma'aikata jam'u amil al'amil shine mai aiki a hausa abin amma su malaman na hau a kamar yadda suka yi bayani in sun ce al'awamin kamar yadda wani malami da ake kira muhammad bin ibrahim al-maliki ya rubuta littafi tadribu tullabi fi qawaid al-i'rabi to a ciki yake cewa abinda ake nufi da al'amil in an ce al'amil shine ma aujaba kauna akhiril kalima ala wajhin makhsus min al duk abin da ya wajabta ma kalma na wata fuska ke bantacciya na li'irabi to wannan ana kiransa al'amil ana kiransa al'amil dawa mun sa anwa'ul i'rab ar-raf'u wan-nasbu ko waljarru waljazm wannan sune anwa'ul i'rab to duk sanda kaga ɗaya daga cikin su ya zo ƙarshen kalma to akwai wani ma'aikaci da ya kawo ta in ka cire shi kuma ka kawo wani ma'aikacin shi kuma sai ya kawo wata misali zaka ga wata kalma da jarra to akwai amil din da ya kawo ta marartu bi zaidin bi zaidin kaga jarra ne ko to akwai amil din da ya kawo ta shine harfu jarri anan harfin jarra shine amil shine ma'aikacin da ya kawo wannan haka daraba zaidun zaidun kaga marfu'un ne to fi'ilin daraba shine ya wajabta zaman zaidu ba ce zaidun ba to duk sanda kaga rufa ko nasba ko jarra ko jazma akwai amil waɗanda ke kawo waɗannan abubuwa su ake kira awami su ake kira alawami shi kuma shaf sha'ban a cikin alfiyarsa shi ma ya faɗi irin wannan ya ce al'amilin lazi ila siwa hujjar raf'an wa nasban summa jazmun summa jar ya ce shi kuma abin da ake nufi da amil shi ne duk abin da ila siwa hujjar yana jayo yana jayo raf'an raf'a ila siwahu zuwa ga waninsa wa nasban wani kuma ya jayo nasba wa wa raf'a menene nasban wa raf'an wani kuma ya jawo raf'a summa jazmun summa jar wani kuma jazma yake jayowa wani kuma ya jayo jarra to haka suke to sai kawo adadin awamil din sai ce wa wasmun وهو اسم لو فعل ثم حرف يقوى بالوضع إما مظهرا أو ينوى yace akwai suna wani lokaci suna zai zama amil wani lokaci kuma fi'ili zai zama wa amil wani lokaci ma harafi zai zama wa amil saboda haka shi awamil din nan dukkanin anwa'ul kalima as-salasa ismun fi'ilun harfun kowannen suna iya zama wa amil kowannen suna iya zama wa ma'aikaci to wani lokaci zai zama wa bayyana shi ake yi wani lokaci kuma kaddara shi ake yi shi amil din akwai al-zahir akwai kuma al-muqaddar eh shi da yace fa in bada fa amilul lafziyu in har ya fito karara to ana kiransa al-amilul lafzi kamar yadda zai gaya mana wa in khafafa zaka ma'anawiyu in kuma ya boyo ya boyo ba a ganin sa to ana kiransa amil ma'anawi a ma'ana za a hango shi wanda su guda biyu ne kamar yadda za mu karanta to wannan shine abin da malamai suka faɗa dangane da al'awamil da kuma ma'anarsu eh to kun ga sanin wannan ba sai an ce maka yana da muhimmanci eh tunda in kana karanta larabci dole ka yi kalma ɗayan abubuwa uku ko hudu ko dai ka yi mata rufu a ƙarshe ko ka yi mata nasba ko ka yi mata jarra ko ka yi jazma to akwai ababen da ke jaye waɗannan abubuwa to su ne za a gaya maka su ne za a to shi ne ce fa'innal awamila fi nahawi mi'atu amilin guda ɗari ne eh a nahawu ma'aikata a nahawu to guda ɗari ne to amma wannan malamai sun ce ba hasur yake yi ma'ana ba wai ya takaita su iya ke dan za mu ga wasu malamai su kawo kafa da haka kamar shi wancan littafin da muka ambata tadribu tullabi to a cikin shi abin da yace arba'atun wa sittuna amila shi sittin da arba'a da hudu ya ambata kaga bai kai ɗari ba to shi kuma a sheku sha'aban da ya zo sai ce a sun haura ma ma ɗari shi cewa ya ma ɗari da hamsin ne wa kullu hafi mi'atin wa nisfiha mahsuratun al-ikhtilafi ala al-ikhtilafi nau'iha sai ke cewa lilismi arba'una wal fi'liya sittuna wal khamsuna lil harfiya shi cewa ya gaba ɗaya wa kullu ha fi mi'atin wa nisfiha ɗari da rabi ne to ka gani masu ratu alafi lafi nau'iya kuma malamai sun takaita su kowane da nau'insa kowane da nau'insa to sai aka kakkasa tun da dama muna da kalmomi guda uku lilismi arba'una shi suna yana da amin ma'ana yana zama wa amin shi suna a wurare arba'in an gani su da haka bangaren sunaye a wamin guda arba'in ne walfiliya aiki shi kuma sittuna su kuma cikin ayyuka muna da ayyuka a fa'al ma'aikata guda sittin walhamsu na lil harfiya su kuma harufa su adda hamsin a gafi ya fi ya fi yawa ya fi yawan aiki a nahau kenan ko mai bi mai sai suna sai harafi mai bi mai sandan sai suna to kun ga nan kuma haka ya ta kawo su ya ta kawo su ya ta kawo su ɗaya bayan ɗaya duk sai da ya kawo ɗari da hamsin ɗin to daga wannan malamai suka ce karkaji shi abdulkahir aljirjani ya ce fa innal awamila fi nahawi mi'atu amilin ka ɗauka wai hasuri yayi ma'ana hasuri shine ka faɗi adadin da iyakarsa ke a ba hasuri ba kawai ya ambaci abin da yake umda waɗanda suke da aham suke da mahimmanci ga ɗalibi ya san su kun fahimci abin da ake nufi a yanzu sau da haka ce wanda ya guda ɗari yana nufi waɗanda suka zamo masu mahimmanci saboda littafin takaitacce ne shi yasa ba a kawo su da yawa ba وهي تنقسم إلى قسمين ما ليش تاكس كشي بيو لفظية ومعنوية أكوي عامل هو أكوي عوامل لفظية وإن الصوف شيني ما يكون لل ما يكون للنساء حظ فيه duk abin da harshe yake furtawa to ana kiransa amil al-lafzi ana kiransa al-amilul lafzi saboda mi harshe na da rabo a kansa wanda duk zai kawo maka su sannan akwai ma'anawiyya shi kuma menene ma'anawiyya ma la yakunu lin nisali fihi hazz abinda harshe bai da rabo a ciki eh su sai dai a hararo su da zuciya da kwakwalwa amma ba a ba a fadan su da harshe to wannan ana kiran su awamil ma'anawiyyai na ma'ana ne waɗannan fallafziyatu minha tanqasimu ila qismaini to su kuma labziye dinga da ya fara ambata ko su kuma kashi biyu ne sama'iyyatun akwai sama'iyya sama'iyya shine haka an kaji larabawa na faɗan su haka aka ji larabawa haka kunne ya ji su daga larabawa to shi kuma wanda ya ji sai shi su haka nan kai ya rage kai ya ƙara yadda kaji larabawa na faɗan abinsu ka faɗe su ba ka da izinin da zaka zo ka ce ga ƙari kaiwa a'a ba za a yadda ba to wannan shine ma'anar sama'i an gane wannan ko shine ma'anar sama'i wa qiyasiyatun a bangaren lafziye kuma akwai awamil waɗanda suke na qiyasi me ma'anar na qiyasi shine duk wani amil wanda zai shiga karkashin wata ka'ida kulliya ma'ana su ba dole sai abinda laraba suka faɗa kaɗai ba kana iya samun wata kalma wadda sai ka auna ta da wadda ka ji laraba sun kawo sai ka ba ta irin hukuncin da waccan take da shi yanzu misali da za ku iya gane a kamin mu shiga a ɓangaren sama'i kaga huruful jarri takaitattu ne gaya din abin da malamai ke ambata na nahau su ne 22 ne da wayanda an kai sabani da wayanda ma ba ai sabani ma to sun zamo sama'iyai baka da damar da zaka ce ga wani harafin jarra na samu wanda bai cikin wayancan yadda suke haka zaka bar su haka na adawatul nasbi adawatul jazmi duk wayannan sama'iyai su ba a kiyasi ba a ɗauko ba ka zuwa ka ɗauko wani harafi sai ka ƙara yadda an ka ji laraba na faɗa haka za a bar su saɓanin ƙiyasiyai su ƙiyasiyai ƙa'ida ce kawai kamar misali malaman na na cewa alfa'ilu yarfa'ul yarfa'ul fa'ila fi'ili yana yin rufu'a ga fa'ili to nan ba sai iya fi'ilin da ka samu ba duk wani fi'ili da za ka zo da shi in dai larabci ne shi fi'ilin to za ka iya yin rafa'a da shi ga fa'ilinsa in ka ce garaba zaidun zaidun ya buga garaba shi ne amil zaidun shi ne ma'amul shi aka yi aiki a kansa to anan duk wani fi'ili in ka same shi ba dole sai na daraba ba ba dole sai na daraba ba kowane irin fi'ili ne kamar jalasa zaidun misali ala kaza alal kursi masalan ko akhadha amrun amru ya rike kaza to duk wani fi'ili anan zaka iya yin raf'a da shi akan fa'ilinsa wannan shine ma'anar qiyas wanda shi ba a takaita akan abin da iya larabawa aka ji suna faɗa ba to duk wannan zai rarraba mana su zai kawo mana qiyasiyai zai kawo mana sama'iyai fasama'iyyatu su sama'iyai minha daga cikinsu ahadun wa tis'una amilan su guda tis'in da ɗaya ne eh waye da su haka an kaji laraba na furtar su kuma kakka ƙara ka tsaya nan hmm? wal qiyasiyya minha sab'atu amila su guda bakwai ne ba su da yawa qiyasiyai wayanda za a kwatanta su da duk wasu alfaz wayanda ba a dole sai an ji laraba sun faɗe su ba wal ma'anawiyatu wayanda suke na ma'ana su kuma min ha adadani su kuma adadi biyu ne alhassan ka ba ta ya ce min ha amilani haka ya fi kyau guda biyu ne su kuma to kaga can ga da ɗaya ga bakwai in ka haɗa su nawa kenan da takwas sannan ga biyu to shi ne ce faljumlatu mi'atu amil in ka tattara su gaba ɗaya to za su baka amil ma'aikaci guda guda ɗari fasama'iyyatu min ha ta tanawwa'u ala salasata ashara nau'an eh to yanzu za a fara karatu su kason farko cikin lafaziyai al'awamilu al-lafziyya ya ce maka a sama'iyya dama ya ce maka akwai sama'iyya akwai kuma ma'anawiyya ko to ya ce su sama'iyya ɗin nan ta tanawa wa ala salasata ashara nawa su nau'i nau'i nau'i ne kusan nau'i sha uku kusan sha uku kaga suna da me suna da yawa kenan ko yawa to su sama'iyya ɗin nan su ne zaka kasa maka su in ya tattara maka su su ne gaba ɗaya na ukan nan guda goma sha uku su ne za su baka casa'in da ɗaya in ya gama sannan ya kawo maka ƙiyasi ya guda bakwai to daga ciki sai ce annawul awwal nau'i na farko hurufun tajurru lisma faqat eh nau'in farko akwai wasu haruffa su suna yi suna jarra faqat faqat anan ma'ana intabi eh ka fadaka ba wai ma'anar sa kadai ba an gane faqat ai intabi eh ka fadaka da abin da zan kawo maka su suna kwaya daya suke yi mami jarra kina ana kiran su huruful jarri ko su sanannu ne ai wahiya su ne sab'ata ashara harfan to shi malam ya ce guda goma sha bakwai saboda akwai akwai sabani ko eh akwai sabani wasu ce ma kasa ga haka wasu kuma su ce a'a sama ga haka shi albarkawi ashirin ya kawo rahimahullah wancan da mun ka aje sai mun sauke wannan shi a shirye ya kawo saboda haka ya ƙara uku cikin wanda shi bai ambata ba amma jimla da abinda malamai ke ambata duka guda 22 ne ibn malik rahimahullah ta'ala duka sai da ya kawo su a cikin alkafiyatu shafi'a ba alkhulasa alfiya ba eh inda yake cewa in ban to haka hurufal jarri wahaya min ila hatta khala hasha adafi an ala مزمنذ الرب والكاف مزمنذ الرب ولا والكاف واللام وتاء نعم والواو والياء والواو والياء كي لعل ومتى ونهو لولايا لدى amrin wa raf'ahu sa'idun ayyada ta kai kawo su guda ashirin da biyu ya ce haka hurufal jarri wahaya min ila ya kai ɗan uwa aboki ka karɓa ga harufan jarra zan kawo maka daga cikinsu akwai min muna da min za mu ji ma'anonin malam zai kawo mana sannan akwai ila ita ce ta biyu ita ma malam zai kawo da ita ana sannan banda su akwai hatta ita ba min hurufin jarri ita ma za ta zo eh duk misalan su za su zo saboda haka ba sai mun shagaltu da kawo misalan su ba sannan akwai khala akwai hasha akwai ada kuna lisani nawa to بالضبط شدة من إلى حتى خلا هاشا أدا من زمن نوكين في عن على في نوكين عن بلا عين سنة على مض مض مض قوم قوم منذ منذ أي أيكو رب اللام والكاف والباء وتاء تاء القسم كينكو والواو واو القسم والياء ها أه؟ كي لعل wa mata mata ashirin da dai kenan to shine wa na hau laulaya sai laulaya ashirin da biyu kenan laulaya lada amrin lada amrin da ita to za mu ji yanzu ku rike mana su in mun ka shiga sai ku faɗi waɗanne waɗanne bai ambata ba to sai ku faɗi dalilin da yasa bai ambace su ba tunda ya ce mana sha nawa ke da ciki ashirin da biyu nawa ya bari ya bar bai ko to sai a rike su amma dai wannan su ne gaya ibnu malik shi ya kawo su a cikin alkafiyatu shafiya baiti dubu uku ne a nahawu to daga reta sai zo ya alkhulasa ya takaita ta sai ya rubuta alfiya wannan mai baiti dubu da yankai wadda ita ita ɗalibai suka fi sani to amma karatu na can koli to sai a rike mu da su don za mu dawo kansu su hurufin jaru sai ku rike baitoci alba sai alba ko da ba can ambace ta wala ma'anin to ita ba tana da ma'anoni da yawa amma daga cikin ma'anoninta al'awwal na farko al'ilsaku al'ilsaku نحو مررت بزيد أي التصق مروري بموضع يقرب منه زيد daga cikin ma'anonin ba wadda ata huruful jarri shine al-ilsaqu me ma'ana al-ilsaqu shine a kabakkace at-takhlid bai da shay'ain kama a cakuɗe wani abu da wani abu an gani ko kuma abu kaza ya dan faru akan wani abu kaza kamar in kai gina kai filista to wannan filista din ko wannan fentin da kake ana kiransa da al-ilsaq to cikin ma'anonin ba akwai wannan kuma shine ashharu duk sanda ka ga ba'un a larabci to wagga ma'ana zaka fara hararowa in ka gaba ta dauke ta ba to sai ka kawo sauran ma'anonin da za a kawo ina misali to sai da shi al-ilsaq din nan akwai ma'anawi akwai hakiki to amma sai ka mana ma'anawi bai ka mana hakiki ba al-hakiki kamar ka ce khallattu labana bil ma'i khallattu al-labana bil ma na cakude nono da ruwa wannan cakude ana kiransa da al-ilsaq me ya fa'idantar da ita shine bi bi wannan ba wannan to wannan ana kiransa da al-ilsaqu al-iltisaqu al-haqiqi wannan haqiqa kenan to sai kawo mana na ma'anawi wanda shi sai dai a fahimce shi a kwakwalwa shine yace marartu bi zaidin na biyo gun zaidu kusa kusa ga zaidu kusa ga zaidu to kaga na ai ma'anawi ne sai yace baka ai iltasaqa mururi ma'ana bujiro gittowa ta ya manne ya laƙe gami bi maudu'in ya karubu min da wuri wanda yake yana kusa ga inda zai da yake to wannan kaga ma'anawi ne saboda yan an duba da ido wannan tafiyar ba a ganin ta laƙe ga wannan wani da shi su aka kira shi ma'anawi shi yasa mun ka kawo muku na haƙiƙi ina fatar an gane to sai a kula da wannan amma ba duk inda ba'un ta zo za ta ɗauki wannan ma'ana ba shi sa ya ce maka walaha ma'ani sai ka kiyaye wannan to sau da haka marartu marar sai ka ce fa'ilun madin mabniyun ala sukuni littisalihi بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارد متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل بك حرف جر مبني على الكسر زيد اسم مجرور ببي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مجرد وهو صحيح الآخر والجار والمجرور متعلقان بمررت labudda liljari min ta'alluki bi fi'lin naw ma'anahu duk inda kaga jarin majrur to suna da abinda suka rataye gare shi akwai abinda suke da ta'alluki ma'ana ba sa rabuwa suna dangantaka suna da alaka to sai a kula da wannan to mun ji ma'ana ta farko ko to saboda haka duk inda za ka yi amfani da bawun to kai za ka kalle yanayin wuri idan ma'ana ce ta al'ilsaq eh sai ka yi amfani da misali kamar ka ce tazawwaja zaidun sai ka ce bihindin to wannan ba'un za ka kawo duk harafin da ka kawo ba ba'un ba ce to larabcin ka bai ba eh an gani tazawwaja zaidun bihindin eh zaidu ya aurewa ya aure hindu wannan al-iltisaq ne wannan ba sai ka ce al-iltisaq ma'anarta ko tufidu al-iltisaq al-ma'anawi ma'ana da zaidu da hindu sun cakudu ta fuskar aure sun garwaya sun tamfara da juna Eh, to duk wani harafi da za ka in ba bawanta ba ba ka iya larabci ba an fahimci wannan to sai a kula da wannan akwai misalin ta a ƙur'ani misalin irin wannan bawon a ƙur'ani muke nema akwai ko babu babu eh eh yana jin tsoro waji'a yawma izin bi jahannam wannan babu me ma'anarta limaza eh ma daliluka ya sheikh eh to ina wata aya jayyid wannan yayi ina wata aya وبالحق أنزلناه to ba wannan biyu ce wace ce kake nufi ya shek eh wace ce eh ta farko za a doka eh wabil haqqi wabil haqqi alhaqqu na farko da na biyu duka ɗaya ne wabil haqqi na farko kenan ko wabil haqqi nazal nazala bi nafsi to wace ce duka a ta biyu dai ya she ta biyu eh ta biyu ta farko sababiyya ce eh wa bi sababil haqqi anzalallahu wa bil haqqi nazala ay nazala multasiqan bil haqq mutadamminan bil haqq shine ma'ana to ina wata barakallahu fik ina wata aya tafsiri za ku yi kuma dole eh na'am هذه سببية يا شيخ بما نقضهم أي بسبب نقضهم نعم واذكر أه؟ بالأعقاب نعم جيد وانا يا aha duk da duk da fi fi fi fi ayatika nazarun eh al'asan an takuna zarfiya eh ai fi ahqabin saboda haka zarfiya ce na haza ahsan to ga wata na'am wa anta hillun bi hadha albalad ai fi hadha albalad zarfiya ya shi kun ga matsalar na ko? to ta fara bayyana eh ina wata bi aha la laysat hadhihi ba ita bace hadhihi lil muqabala ya shek yana cikin manonin da zai kawo bil muqabala eh ina wata eh ina qur'ani wa aina alquran to a takeice dai ina dai sun ku fahimci wannan saboda haka in an je sai a yi ta hararo ma'anoni da yawa an fahimta yanzu dai sai a rike misalan da aka faɗa Allah ta'ala ya taimaka to za mu faɗi ta biyu sai mu tsaya a nan wasani ma'anar ba'un ta biyu shine wal isti'ana takan zo don neman taimako kun ga aka sun wancan ba'un aka kawo ta saboda neman taimako misali kamar ka ce katabtu bil qalami na yi rubutu bi alqalam to wannan ba'un ba irin wancan ba ce ba ta nufi al-iltisaq a'a tufidu الاستعانة ميسا أي استعنت في الكتابة بالقلم معنى ناني متي مكو دا القلمي don ya taya ni wajen rubutu da babu alƙalamin rubutun zai yi da shi yasa aka kira ta al-isti'ana ina misalin ta qur'ani to aka wata eh a wace aya wa ga aya qur'ani muke nema ya shek akwai wata aya alhamdulillah to ina wata الاستعانة
بسم الله مجدها ايه تو تو ياي نعم mhm na'am qur'ani shi muke wa hidima eh nahnu ahlul qur'ani insha Allah to ina wata ina wata aya wa ahushu biha jayyid wannan yayi eh al-isti'ana eh an fara fahimta ke an fara gano fa'idar al'awamil ko yawa sau da haka in ka zo wajen tafsiri za ka yi bayani wannan ba'un kaza ce ga kazarta kuma sanin ma'anata shi zai taimaka maka ka iya fassara Eh, insha Allah cikin darussan mu nan gaba ko ciki ko wani sati za mu yi amfani da ya ke bukata ga mai tafsiri Bala Abdullahi ya- ya kawo abubuwa guda goma sha biyar ina jin wanda wajibi ne duk wanda zai fassara aya to sai ya kawo su ba wai ya san su ba ya dai- ya dai kawo su kawo su shine tafsiri eh kawo su shine shine tafsiri insha Allah to wannan sai mu takaita anan ko eh in an je sai a yi muraja a koma ga alqur'ani eh kuma za mu bada asami eh wabillazi qultum sababiyya na'am yanzu dai kowace sai a yi kokari a samu mata misali biyar a ƙur'ani amma ban da wayanda mun ka ambata eh kowa ya rubuto ga takarda ya zo da shi an fahimta eh a rubuta misalai biyar biyar kawai guda goma ke eh na'am amma ka a- ka a kawo wanda mun ka kawo a yanzu to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh